والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Minhajul Muslim za mu tashi a shafi na 95 a'a shafi na 96 muna kan lissafa haƙoƙi na muminai akan ƴan uwansu muminai ko ka ci haƙoƙi na musulmai akan ƴan uwansu musulmai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya wajabta wa kowane musulmi ya tsare su dangane da ɗan uwanshi musulmi za mu tashi akan goma na goma sha bakwai shafi na tasa'in da shida inda yake cewa an yi khalikahu wato mun tsaya akan haƙi na na sha shida shine kada ya yaudare shi kada ya ha'ince shi kada ya ƙaryata shi kada ya masa jinkiri na biyan bashi ya kawo ayoyi da Allah madaukakin sarki ya hana haka kuma kawo hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sifofin munafiki wanda yake na farko in zai magana ya ƙarya sannan idan aka bashi amana ya ci a wannan in ya alkawari ya saba sannan in aka yi samu sabani da shi ya zama shi babu sasanci sannan ya kawo hadisi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mutane guda uku wato hadisul qudusi Allah yake cewa akwai wasu mutane guda uku rigima tsakanin su da Allah za a yi ran tashin alkiyama ka san dai ko mutum waye in ya ji rigima tsakanin bawa da Allah ya san fasarar shi ne zaka Allah zai jefa mutum a wuta na shine fasarar sa ai tunda da Allah za ka yi rigima ko mala'ika Allah ka isa ka yi rigima da shi kaga babu amma ma'anarsa shi ne kawai Allah zai kona mutum Allah ya kiyaye mutumin da aka bashi amana saboda Allah sannan ya yi ha'inci da mutumin da ya sai da ɗa ya mai da shi bawa ya ci kuɗinsa kaga masu kama mutane suna karɓan kuɗi sun shiga cikin wannan saboda mutane ya'ya ne ba bayi ba ne a ce an sai da mutum Allah kiyaye da kuma mutumin da ya ba wa lebura ma'aikaci aiki ya cika aikin sa'annan sai ya hana shi ladan aiki ana ba da misali da lebura ne don lebura ya fi abin tausayi za ka gato amma ba lebura kaɗai ba duk wanda ya yi wani aiki wanda ka san haƙƙinsa ne to kai ƙoƙari ka bashi haƙƙinsa kai da ma ya tafi da wani burbushi yana ga ka cuce shi gara shi ya cuce ka ka yaƙuri ya cuce ka ka san wasu suna ga wayo ne su ba a cutan su suna da wayo kuma su ne wawaye a wanda ba a cutan shi shine wawa saboda matsalar shi ne in ka matsa ba za a cuce ka ba to kai kuma sai ka yi cuta Allah sa kun gane magana in ka matsa ana nufin matsin yayi matsi to sai waye gari kai kake cuta to amma ka zama ta bature flexible sai abin ya tafi in ma dai sai ya sauka lafiya kuma dan adam musulmi ya sanya a tunanin shi a rayuwa da shi yayi cuta gara a cuce shi na ya fi riba ya fi riba ya fi komai ma ya fi ma riba nan duniya ya fi riba kuma lahira to sai ƙarshe kawo hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jinkirin wato mawadaci zalunci ne wani yana bin ka kuɗi ka samu ka ƙibiyarsa ka zama azzalimi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma idan ana bin mutum bashi yayi canjin bashi ina jin kaman tadan tashi ne kaman mu fassara hadisin karshen nan ba wancan karar mutum ya canjin bashi to kai ka yadda in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka yadda da canjin amma canjin bashi yana da sharuɗa sai an cika su ya ne canjin bashi bari na yi misali da kaina ina bin mala yawo kuɗi na ina bin shi dubu ɗaya ina son ya bani shi kuma yana bin malam ba san sunan shi ba na malam sufiyanu yana bin shi dubu ɗaya an gane ina bin shi dubu ɗaya yana bin dubu ɗaya sai ya ce mun to na ya ƙuri na karɓi kuɗi na wajen malam sufiyanu kun ji canjin bashi na ai an gane to manzo Allah ya ce in yi mun haka na yarda to amma sai da sharadi na daya na tabbatar ma da Sufyan zai bani an ji sharadi na tabbatar ma su yana da kuɗi ba wai malayawo ya ga malam su ya talauci bai da kukobo ba na ka gane shi kuma zai samu kuɗinsa amma sai ce a na je ya biya ni to inda wannan duk sharida guda hudu suka kira sai sai wannan ya cika na uku ma akwai cewa na tabbatar akwai mu'amala mai kyau zai saurare ni na je zan ce ake mala yawo ya ce na zo na kai je zai ce karka tsara mun magana misali me hada ka da ni idan da wannan alaka shi ma ba zan yadda ba amma idan ya zama lafiya lau to sauki ne aka mar ta iya yiwa baya nan na an gane ta iya wani dalili ya ce kudinka da kake bi na ka karba a wajen wani to idan da waɗannan na ga wani ba laifi a na san shi wani yanzu kuma na san zai ban to ba laifi kan na ce na ƙi dole sai shi ya zo na ya bani kuma shi ma mu'amala ce wanda yake mai kyau amma matukar sai na ga ba zan cutuwa wallahu alam to sai wanda za mu tashi a kai shine na sha bakwai yace an yi khaliqahu bi husni bi khuluqin hasan فيبذل له المعروف ويكف عنه الأذى ويلاقيه بوجه التلك تلك يقبل منه إحسانه ويعفو عن إساءته ولا يكلفه ما ليس عنده فلا يدلب العلم من جاهل ولا البيان ولا البيان من العين من عين لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقول رسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة واتبع السيئة الحسنة تتبها وخالق الناس بخلق حسن ما لا يتنقو مشابك حق مسلمي أكم مسلمي شيني مسلمي يا معاملة دا مسلمي دا دبيئة ميكو يا معاملة تشي دا دبيئة ميكو يا زما ينا كوتا تامسا واتو ينا كوتا تامسا shi ne sanan baya fitar da shi bazalul ma'ruf shine in ya kai ka taimaka dan uwanka ma ka taimaka masa in za ka iya kana da hali ka taimaka masa sanan kada ka fitar da shi wannan haƙƙin sa ne sanan ka ringa haduwa da shi da fuska sakakkiya bahaushe ma yana cewa shimfidar fuska ko ta bushe fudar tabarma yana nufin ka haɗu da shi da da sakakkiyar fuska sa'annan idan ya yi ma kyautatawa ka karɓi kyautatawa sa'annan idan ya ma ba daidai ba ka yafe masa in ya kyautata ka yadda ya kyautata ma saboda idan mutum ya kyautata ma ka nuna bai kyautata ma barin shi zai ɓaci sa'annan idan ya ma ba daidai ba kuma ka yi haƙuri sai ce sa'annan kada ka dora masa abin da ba zai iya ba kada ka san ba malami bane ka zo kamar tambaya misali ka ga ka dora mai abin da ba zai iya ba shine ka san cewa bai sani ba to kar ma ka kai shi inda har za a ce ya bayyana don bai sani ba ko zai wulakanta ko zai ji kunya misali ka san cewa bai san abu ba a cikin mutane ka cewa na ga ya mana abu kaza kaga ka san kai ka san bai sani ba to to kaga ai bai da wani amfani kai masa haka sanan wanda ka san bai da ilimin abu kada a wato tunkuɗa shi zuwa ga bango har ya zama wato ya bayyana wasu kuma su da kansu ke jawo kansu wato matsala duk abin da ka san ba kai ba ahalinsa bane karka shiga wasu zai ka ga musamman abin da ya shafi limanci za ka ga mutum yana son limanci kuma bai karatu ba kaga wannan ya ja kan shi damuwa na damuwa mana ai magani tunda kana so sai ka je kai karatu shi kenan yayi sauki kana mutum na son babu ba ina nufa anan ba duk masala a'a wurare za ka ga haka sai abu ya matsa an matsa sai a gane ashe bai yi bai yi karatu ba wani ya taba wani labari ofishin su a Lagos nan lokacin suna dog maritime ya ce masallacin da suke sallah akwai wani da yake ba su da takamaiman liman kuma ana zuwa neman kwangila ya ce kawai sai kullum zai alwala ya je ya tsaya a daidai inda za a ce malam bismillah yace an dade ana haka to amma kullun yana nan kuma da kaga ya shirya da an ganshi kuma za a ce malam bismillah suna azhar sai la aka yace galibi ba sa magariba a ofis sai wani abu ya faru ta kama yace wata rana haddasu magariba ta kai su kuma an ganshi sai ana ta malamin nan mai yanda ya ja mu al'asar yana nan aka tsaya aka tsaya ba a gan shi ba ashe sai shiga bayan gida sai ya laɓe da yake magarba za a yi sai an soma sai ya fito sai ya shiga aka yi ɗaya biyu to kasan mutane yau da gobe wani ya ce kai malamin na yau ko zai kai isha mu jira shi sai ya zo ya ja mu ina jan mu a zahar ina jan mu la'asar domin in magariba ta yi ba zai ja mu ba ashe ba inda yake jansu ya yi ta dan uwanmu ne ka san ce wata rana dan uwanmu ana cikin tafiya da jama'a sai yana eh duk azhar da al'asar shine liman to da aka zo magaruba aka yi alwala aka ce bismillah ya ce a a shi ma wancan da yake jan su saboda ya san shiru ake ya ce saboda ya san shiru ake yi ya sa shi ce shi bai iya wannan ba ita wata da ake shiru ne iya kaga ne so duk biyun shiru yake abin shi amma wannan da ake magana shi bai iya ba gaskiya alhamdulillah to shine hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa Allah madaukakin sarki yace kuzul afwa wato kai rangwame wa amr bil urfi wato kai umarni da kyakkyawan hali wa arid anil jahilin sa'annan ka kauda kai ga wanda suka yi mawauta wanda suka mawauta kai hakuri da kuma faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance sa'annan ka bibi wato mummuna yake da kyakkyawa a cikin magabata duk inda ya san ya saba Allah ta sai kokari ya aiki mai kyau a wajen yana aiki da wannan wa asbi as-sayyi'at al-hasanata tamhuha to ka san ma saban magabata ba irin saban ba wata wai menene sayyi'atul sayyi'atul abrar ko hasanatul ku mu wato kyawawan aikin munanan aikin magabata su ne shine kyawawan aikin mu yanzu munanan aikin magabata wato shine sayatul abrar to mu kuma yanzu su ne kyawawan aikin saboda waɗannan miyagun aiki da ka sani su damun ba ruwan su ba ka samu cikin magabata a ce ma ga wani yana zina ko yana shan giya ko yana tata Allah ya zare shi ji za ka ji abin ko a ce wani abu ya sa sai ma ka ji abin ka gasa kai wannan ma wani abin damuwa ne inda kai ne ma wannan ma ko tunawa ka yi kamar misali kai alkawari da wani baka samu zuwa ba baka gaya masa ba za ka zo ba wataƙila ka manta shi sai shiga damuwa mu ko kaga da gangama na a ka ai na shuka shi ne eh shi ka shuka shi za ka ga shuki kuwa Allah kiyaye to sai na goma sha takwas ya ce ayyuwa kirahu in kana kabiran wa yarhamahu in kana sagiran li qaulil mustafa alaihi salatu wassalam laysa minna man lam yuwakkil kabirana wa yarham sagirana wa qawluhu li ijlalillahi ikrami zi shaybati muslim wa qawluhu kabbir kabbir ay ibda bil kabir wa lamma urifa wa lima urifa an sallallahu alaihi wasallam min annahu kana يؤتى بالسبي ليدعو له بالبركة ويسميه فيدعه في هجزه نعم فربما بال السبي في هجزه عليه الصلاة والسلام وروي أنه كان إذا قدم من سفر تلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون إليه فيجعل منهم بين يديه ومن خلفه ويأمر أصحابه أن يحملوا بعدهم rahmatan minhu alaihi salatu wassalam da subiyan yace na goma sha bakwai shine haƙƙin musulmi ne a girmama mu girmama juna ya girmama shi idan ya zama babba wanda duk ka san ya girme ka ka girmama shi haƙƙi ne na musulunci sa'annan ka ji ka ji tausayin karami in ka girme shi kuma ka tausaya masa kowanne haƙƙi ne nashi yace saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa baya daga cikin mu wanda duk bai girmama babban mu ba sa'annan bai tausaya wa karamin mu ba kina wanda ya girme ka girmama shi ake yi wanda kuma ka girma tausaya masa kake yi da kuma fadin shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yana daga cikin girmama Allah a girmama dattijo mai furfura dattijo mai furfura duk da yanzu ka san yara ma sun yi furfura na irin tamu hau sai yara sai su mali yawo da so shi ne za ka ga ta manya misali ai yanzu yara suna furfura gaskiya za ka ga yaro ɗan ƙarami wani ka girme shi ma kai ba ka da shi na shi yana da shi to amma furfura rama ce ta Allah madaukakin sarki haske ne Allah yake ba wa mutane to ana girmama wannan me wannan daraja to girmama Allah ne da kuma umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kabbir kabbir wato ka sanwa da babba ka sanwa da babba wannan hadisi sakamakon wato wani hadisi ne ina jin na Abi Huraira wanda hadisi ne mai tsawo sai na Abi Huraira ya ji a ba shi bane hadisi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada abin sha dai sai eh sayyidina kubani sunan shi dan garin Abdullahi dan Abbas shi karamin yaro ne yana shi ne yake kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma gaban sa da sayyidina Abubakar wanda ya tambaye aka tambaye shi ka yadda a ba ya ce a shi dai a ba shi saboda kowanne su yana Allah Allah inda bakin annabi sallallahu alaihi taba shi ba bakin sa ya taba eh yace shi ba zai zabi wato wani ba akan wannan falala ta bakin sa ya taba inda bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taba kun san daraja ce girma ne shi yasa bai dade ban na jin ko saudiya ne suka ce wani gashi wanda aka ce na annabi sallallahu alaihi wasallam ne in ka ji kudin na da yawa gashi suka fiye shi suka mai da shi kasan su daga turkiya kudin fa da yawa saboda sun san darajarsa eh kayan annabi sallallahu alaihi wasallam duka suna da albarka sanan ana neman albarka da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na daban ne na daban ne shi yasa babu wani malami ma mai irin shi irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa ya kamata a ja hankulan mutane akwai wa'azi da ake ta yi dangane da wato abubuwa da wasu ke yi tabbas abubuwa ne marasa kyau amma kar ka ji wannan kaɗan farasu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya halaka wallahi manzon Allah shi na daban ne duk kayan jikinsa albarka ake nema da su duka me yasa ka ji sahabbai in yi aski suna warwatan gashi an gaya ma haka kawai ne me yasa ka ga manzo Allah ya zubar da yawu suke kowa yana Allah Allah yawu ya zuba a jikin shi ya sha kai ba yawu ba bawalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shanyewa suke yi saboda bawalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ruwan da ya kai shi kyau a duniya shi baya zarni jini da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaho wanzan da ya masa kaho irin kahon nan ne wanda ake zukowa a tare jini shi kawai da ya kafa baki kawai sai ya rinsa ido eh ya rinsa ido ya kafa anan ya shiru ya kafa ka gama ya ce ya an gama manzo Allah ya biya ce ina jinin kawai sai ya murmushi ya ce ya zuba shi a inda ba mai gani ya ce ko maza Allah ya ce wuta ba za ta taba ka ba eh so maza Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya yi masa abin da bai wa kowa ba yawa wannan tabbas eh da hatta rigar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari sai da aka waye gari a madina duk wanda cikin sa ke ciwo in aka jika aka ba shi wallahi sai ya warke eh riga har ta nace ina ma ce na dan samu dan bangaren wallahi shi yasa aya cikin aljanna ko daɗin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu ba dai a zo kan ganin Allah wanda shi ganin Allah daman ya fi aljanna daɗi eh ka je za a zauna ko a ce ma kai ga kuna raye da su sayidina abubakar da sayidina umar sayidina usman kuma rayuwa wanda ba a tunanin za a mutu rayuwa wanda babu malaria na rayuwa babu cefane ba tunanin karyawa na ai Allah ya ce ya da rayuwa ta jin daɗi ya yi haƙuri ne ɗan ɗan wannan lokacin da ake ciki kuma in mutum ya wasa a nan shi ɗan yake mara salula Allah ya kiyaye wannan ma hadisin da na kawo ba shi ba ne akwai hadisin da nake so na kawo wanda manzo Allah yake ce a soma da babba ba abu ya bayar sai ya ce a soma ba babba kabbir kabbir din a soma bawa babba ciki wato ka soma da babba sannan da saboda abin da aka sani na annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ana kawo masa yara dan ya musu addu'a su samu albarka lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nan da ai aihuwa sai a dauko yaron kowa nan Allah Allah ya kawo manzo Allah ya sa mar albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har yana sanya dabino a bakin sa sai ya lakata ya sa wa yaron a baki yaro ya yi albarka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a ruwa sun ya dawo daga tafiya ya ga yara na wasa sai ya tsaya su zo su kewaye shi su kewaye shi har ma ya ce a miƙo masa wannan ya ɗau wannan ya ɗau wannan ya sa wasu habbai su yabo wasu haka suke yi tare da yara sanan don tausaya musu eh so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dake wa yara yake ba eh ka san mu iko Allah wani abun zai baka mamaki waɗanda ba musulmi ba sun ka ebi abubuwa na musulunci da yawa suna yi mu kuma muka ebi na na ƙasan Hausa na ƙasar Hausa da wasu abubuwa ba abin da zaka Allah cewa a kawai a ƙasar Hausa kaga ana yi tunda dai babu aya babu hadisi to ina zaka ce kana yi zaka ga wasu abubuwan haka ya kamata a yi amma dai ba haka ake yi zaka ga an ginu da kan al'adu akwai al'adu waɗanda cutar da mutane ma suke kuma sun kai labarin cutarwa amma saboda al'adun mutane ne an ki a bari amma ki a yi magana na ba ku misalin guda ɗaya shine al'adan aure ya kamata ai a ce mutane sun zauna sun canza yadda ake yin aure saboda al'ada ce ta zama bala'i ta zama musiba wanda ba haka ake aure ba ya za a yi kana da ya wannan yana da ɗa duk kowa sai hankalin shi ya tashi da za su yi aure ba fa Allah ne ya ɗora mana ba mu ne muka ɗora kanmu kaga al'ada ce ta ta cutarwa da ya kamata a zauna a ta tunda ba Allah ne ya samu ba mun bari amma haka yanzu zaka ga kowa hankalin shi a tashi idan ɗan mutum ta kasa zai aurenta gaba ɗaya komai nashi ya rikice shi ma uban yaro zai masa aure shi ma duk ya rikice ma ba dalili to ba dalili man ba lada kuma a cikin duk abin da na rikicewa duk abubuwa ne wanda kawai al'ada shi dan kuma ya dage da ya kamata a ce masu hankalin mutane su zauna wasu garuruwan ba haka ake ba yana daga cikin abubuwa wanda muka dora wa kanmu na damuwa hatta taron daurin aure taron daurin aure kaga kuna ta kallo na ko sai zai mutu ya ji mara kwai eh al'ada ce mun saba ne muna yi amma ba musulunci ba ne ina ce ba musulunci ba musulunci ya ce a yi ba sannan in ba ka yi ba ba komai shi ne abin da za ka gane za ka ga shi ma ana wahala wajen shi wannan wani lokaci mutane za su je ɗan aron da za su tara ma naira ɗari ɗari su baka da yafi ma saboda duk inda za a ɗaura nan akwai masu addu'a sa'annan su ɗin inda suka ma addu'a Allah ya ba ku zama lafiya Allah zai karba ba sai sun zo wajen ba kuma in tambaye ku tunda kuke ji malamai suna ta karatu suna ta ana magana kun taba jin wani taron daurin auren yar gidan sayyidina abubakar yanda aka yi ko yar gidan sayyidina umar a wai misali inda an yi aida an gaya mana menene ba a gaya mana ba mutum ne wani aka gayyato taron daurin auren na na fadima ko kun taba jin wani malami yana gaya muku ga jama'ar da suka zo taron daurin auren na na fadima tambaya nake da yake karatu da yawa wani ya taba jin wani malami na wani karatu saboda babu ai saboda babu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda aure su ba su kuntatawa kansu ba cikin sauki sai mutum ku rabu da shi an jima kamun gobe yayi auren sa lafiya lau ya hadin shi ma uban shikenan ta zauna ta shiga dakin mijinta ba komai da yawa za ka ga hadisai sa annabi yana tambayan sahabbansa in ya ga wata alama yake gani ya ga wani sahabi da alaman akwai wani turare da al'adar larabawa ne sai wanda ya aure yake sawa za'afaran ne yana yana da nuna kala sai manzo Allah ga shi ce ah ya na ganka da aiki ya rasulullah ina ya aure na Abdurrahman bin Auf sai ce na ya aure ne ya rasulullah ya ce wa ka aura ya ce ba zawara zala ya ce kai ina ma budura ka aura to inda ana gayyata da bai gayyata annabi ba a wai misali annabin na nan kuma haka ake yi sallallahu alaihi wa sallam sai ki gayyatarsa har ya ga alama kaga kenan kawai mu muke ba kanmu wahala kuma idan da wadata misali a Najeriya wadata ta sa an yi a yanzu babu wadatar tsakani da Allah yanzu damuwar mutane ta yi yawa ya yi ta yi kuma da ma da wadatar to akwai inda ya kamata a sa wannan kudin ba inda na sharholiya ba wanda suke ta shaholiyar aure jiya wani ke tambaya cewa malam imam na national mosque malam ah, imam ahmad makari ya ga yayi wani magana a facebook cewa yake cewa ya ce kudin da ake biki na mutanen arewa za a iya daukan eh, nauyin marayu sai da na ga maganar da za a ba ma haka ya faɗa ba sai yayi kudin da muke biki na wata ɗaya kuma gaskiya ne kudin da ake kashewa na bukukuwan masu hali a arewa na wata ɗaya ya ce zai iya ɗaukar nauyin duk birayen arewa kuma haka ne za ka ga an yi aure fa an kashe miliyan ɗari na har biliyan ho miliyan ɗari aure kuma ka san wani bincike da aka yi duk aure-auren nan da ake yi daɗe suke wuce wata shida duk wani kuma me yasa saboda ba a bi Allah ba a ciki da yawa da kaga an yi auren kawai an gama sharholiya ne sun dawo ba ruwansu da kowa sai a gama aure sai ka wai mijin yana a ingila matan na germany to ina aure shi yana aiki a germany ita tana aiki a ingila haka ba ake rayuwa na ya zama shiririta da yawa to Allah ya sa masu malaman mu su haɗu gyara wannan abin za a kama mutane sauki wallahi za a kama mutane bare kuma yanzu halin da ake ciki musamman Abuja kullun nakan yi misali da Abuja Abuja yanzu take ganiyarta ta shiga wani wato yanayi ne hatsari yanayi ne hatsari ta yanda ƴaƴaye mata da aka haifa a Abuja yanzu ne suke cika mafi yawa suke cika shekara talatin ayan gani yaran da aka yaba yan mata abuja yariya ko shekara talatin wata ta yi digiri na uku ma duk ta gama yanzu suna nan da yawa da yawa gida ɗaya za ka samu budurwa goma ka je mai tama kuma duk kowa kowa yanzu kowace budurwa tana kallo irin bikin yar buhari za a mata a to ba mun kuje ana eh haka suke haka ake tana tunanin na irin wannan bikin za a mata ta kuwa yi wannan bala'i ne na to amma an sassauta shi kenan shi arziki na Allah ne a yi auren Allah ke bada arziki kuma ya rubuta wa kowa zai ba shi abin da ya rubuta ma ba magana sai an yi wannan abubuwan wasu za ka ga kamun a gama bikin an gama bikin ana bin uban ango ba shi ana bin uban amarya ba shi ana duk kowa cikin damuwa ba dalili sauka gawa juna tunda aure ne kawai a yi shi tsakani da Allah Allah ya samu gyara na goma sha tara a an yansifahu min nafsihi wa yu'amilahu bima yuhibbu an yu'amila bihi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam la yastakmilu al-abdu al-imana hatta yakuna fihi ثلاث خصال الإنفاق من الإكثار والإنصاف من نفسه وبذل السلام وقوله من سره أن يزهزه عن النار ويدخل, ويدخل الجنة آه فليأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وليأتي إلى الناس, الناس ما يحب أن يؤتى إليه yace na na goma sha tara wato shine ya zama yana iya wato cewa dan uwansa na yi kuskure ka yi haƙuri shine al'insaf mutum ya zama yana iya cewa da Allah ya haƙuri ai wanda ya kuskure ko ya zama yana da yana wannan yana da wannan shiri da mu duk wanda kaga bai iya cewa yayi kuskure yayi hakuri to ba abin da zai hana shi zama mai girman kai saboda ba wanda ya wuce kuskure ko tsakanin aure mata da miji ne idan akwai cewa na yi kuskure kai hakuri duk ai magana ta kare in dai mutum ba shi dan bane shi kuma misali na misali aka ce an yi kuskure kai hakuri sai kai hakuri a kaga an samu daidaituwa to ko tsakanin ma'aurata biyu abinda ake rasawa a samu rigima ce wani ba zai iya cewa wani yayi kuskure ba wani lokaci akan samu mata masu wani wani lokaci maza wani lokacin an samu duka biyu shikenan wani lokaci akan samu maza a zalimai shi ya san bai da gaskiya amma ya san muzurai wai saboda shi ne namiji ba kyau na saurayi haƙuri kayi kuskure na ba ka wuce shi ba shi kenan an wuta dan abu minti ɗaya an gama abin kesin ya ƙare amma ba haka ba ya dinga girma ya dinga girma ana ta ka damu kanka ka damu iyalin duk kowa cikin tashin hankali amma cikin sakon ɗaya magana ta tare sai kai kai haƙuri ita ma ta yi haƙuri shi kenan so a ɗora rayuwa sa'annan ya yi mu'amala da mutane irin mu'amalar da yake so a yi masa kaga dai ba wanda yake so a cuce shi kenan ba zai cuci kowa ba ba wanda yake so a zage shi kenan ba zai zagi kowa ba ba wanda yake so a ce mai amana kaman ba zai ci amanar kowa ba kai ta lissafi kai mu'amala duk abin da baka so a makarkawa kowa saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa imani mumini ba zai shika ba har sai ya zama yana da ɗabi'u guda uku wato mutum ba zai zama imanin shi ya cika ba sai dai ya tara waɗannan ɗabi'u guda uku na farko ya zama yana iya ciyarwa a cikin talauci an gane hausan ya zama za ka iya taimako ba wai don kana da wadata ba wanda duk bai iya taimako ba lokacin da bai da wadata ta koyaye ba zai yi ba kasan za ka yi gwagwaron ƙarfinka ne shi ya sa kyauta ba yawan kudi yake sata ba alheri ba wai yawan dukiya ba ne a zuciya ne shi ya sa za ka ga talaka ya ma kyautar da mai kudi ba zai yama ba eh abin a zuciya ne to ya zama mutum yana yin alheri a ba tare da wai don wadata ta same shi ba don ya jira wadata ba zai ba eh ko ƴan uwanka in ka ce kana jiran ka kai wani level kafin ka taimake su har ka mutu ba za ka taimake su ba da haka gurgurda abin da ka samu dan musu na eh misali da kana son inda ka samu ka ba su dubu ɗari ɗari yanzu ko baka samu ba su biyar biyar misali ba su uku uku wanda Allah ya kawo ka babba su duk abin da ka samu ka yi haka ka zama kana yi karkace wai sai wata rana da ka zama wani abu ba za ka yi ba saboda damuwar duniyar karuwa take eh shi kai ki kuɗi da kaga mutane suna samun kuɗi ai damuwa ce take ƙara musu karuwa ba wai kuɗin ne suke zauna ba duk lokacin hatta da tunani psychology mutum ya samu kuɗi canza yake eh shi ma damuwarsa sai ta ƙara faɗi so kawai dai ka yi alheri karka jira wai sai ka zama wani dan wallahi in ka ce ba za ka yi ba har abada ba ka yi saboda kullum duk abin da kake so ka zama ba za ka zama ba domin da mu kana samun kuɗi da mu kana ƙara kallon talauci ka ji wani abin da ke damun mutane da mu ka samu ka zama kana kallon kai baka da komai yanzu abin da kake samu wataƙila ka taɓa tunanin da a ce kana samun sa da kai ba haka ba kai dinnan ba ba dama ne amma ko ka samu za ka ga ashe ba haka ba ne da kai abubuwa sun ƙare da haka rayuwa ce da hakan ka ringa yin alheri karka jira wani lokaci shi yasa ake ce mutane su ringa sadaka karka ce sai ka zama mai kuɗi in haka har ka har abada ba za ka yi ba sa'annan ya zama yana iya wato karban kuskure sai zama in yana iya bada hakuri in yayi kuskure sa'annan ya zama yana yada sallama ka zama kana yada sallama kaga wanda yake gaggawa ma mutane sallama ai ba ran da za a masa sallama ya amsa kuma na amma wanda shi baya ma yi ne in an marma ya amsawa ba kyau sallama ai addu'a ce sallama ai fatan alheri wanda ya san sallama don me za a ma sallama ka kyansawa cewa fa aka yi da hausa amincin Allah ya tabbata a gare ka me za ka kyansawa addu'a ce ai su sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam yake su san addu'a ce Allah Allah suke annabi ya musu isa sallallahu alaihi wasallam an samu sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai masa ziyara maza Allah yana kantowa ya gan shi yana jin daɗi sai ya noke a cikin gida maza Allah zai sallama ɗaya sai bai amsa ba maza Allah ya ƙara sallama bi daman ya sani ya shi maza Allah ya ƙara sallama ta uku shi ke na sai maza Allah biya sai ya fito ya rasu lalla za ka biya shi a na yi sallama da shi ya rasu lallai tun kana zuwa na ganka so nake ka yi ta mana sallama ka yi ta cewa abincin Allah ya tabbata a gare ku ya ta yana ta amin amin amin amin so nake ka yi ta cewa abincin Allah ya tabbata a gare ku ka ce na addu'a ce to kai yanzu ana gaya ma kana kin amsawa yana cewa ya rasulullah ai na ina amsawa amma ba ka ji so nake kai ta faɗa ta faɗa ita dana ta to idan aka amsa sallama mutum bai ji ba ba amsa ba dole yanda ya ma sallama ka ji kai ma ka amsa ya ji eh don wani zaka ga ya wuce je akan ya amsa a'a yanda ya ji ma yadda kai kai ma ka ji ya ji sha ka amsa musallama da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda duk yake fata yake son Allah madaukakin sarki ya nisanta shi daga shiga wuta ran tashin alkiyama ya shigar da shi aljanna waye ba wannan fatan duka muna yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake wannan fata to kar ya bari mutuwarsa ta same shi face yana mai tabbatarwa da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah yana mai tabbatarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne ko manzon Allah ne yace sa'annan aiki da zai zama mutuwa ta same shi yana kai shine ya zama yana wa mutane abin da yake so su yi masa duk abin da yake son mutane su yi masa to ya ringa musu irinsa mu tsaya nan ko mu ci gaba za a tsaya nan sai mu tashi na ishirin insha Allah sun yabi mutane wajen mutum saba'in to Allah madaukacin sarki ya tsare su Allah ya dawo da su lafiya Allah kuma mu ma ya tsare mu wato yanayin abubuwan yanzu jama'a sai mun tashi sai mun da muna tashi da daddare wanda da yake kwanta bacci sai da asuba ya daina a ringa tashi bayan tashi kuma duka sai mun koma ga Allah saboda abubuwa suna nan suna ta faruwa kullum sabon sabbi kake yi Allah madaukakin sarki ya tsare mu wanda suka shiga irin wannan nan yanayi Allah ya fitar da su lafiya Allah madaukakin sarki ya samu tuba tuba na gaskiya dan abin yana da alaka da irin ayyukan yana da alaka da ayyukan mu kwarai da gaske yadda muka karanta yana la ala yugayyiru ma bi qaumi hatta ya gaido ma bi an fusi eh akwai abuwa da yawa wannan ma muna bukatar mu daina eh kar ka damu cewa wani bai daina ba kai ka daina ni ma na daina misali kowa yayi nashi shi duk abin da kai Allah yana sane da shi amma dai mu zama mun zama mun yi abubuwan da ya kamata duniya kuma mu san yadda take yadda ake tunani cewa duniya za ta dawo ta ta daidaita wannan magana ce na sai dai a lallaba duniya ta dinga tafiya haka kenan saboda me iktaraba lin nafi hisabu lokacin hisabi ya kusa kowaye kai ba sai an gaya ma tashin kiyama ta kusa ba na ta kusa ta kusa Allah ya ba mu sa'a eh amma ka san zo kusancin tashin kiyama bai hana musulmi yayi abin da ya kamata yayi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar mu cikin duhu ba cewa yayi idan aka busa kawon tashin alkiyama ɗayan ku yana da dashe dashe wanda zai shuka ya maza ya dasa ku gane wannan magana ɗayan ku yana riƙe da dashe na itace a hannun shi yana so ya dasa sai ya ji an busa kawon tashin kyama to ya dasa to wa zai sha mangwara ne na kaga ba kowa ko amma zai samu ladansa da niyyarsa na na alheri shi yasa ba ce ake in an ce tashin kyama ya kusa sai ka je ɗaki ka zauna ba na ha abinda ake gaya ma kuma ma in ma kusanci da yake sai Allah ya san lokacin da za a yi amma mu abinda kawai aka gaya mana an kusa kuma manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam yace aiko shi ma da aka yi alama ce ta tashin alkiyama yace kuma barin shi duniya alama ce ta tashin alkiyama sannan ya faɗi wasu alamu wanda dai ga su nan muna ta ganin su muna ta gani wallahi muna ta gani alamu musamman wanda ya san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama akan abubuwan tashin kiyama dole tsoro ya kama mutum gudun lokaci kawai ya ishe mutum ku ga yadda lokaci yake juya yanzu fa gobe alamis ka duba juma'a yadda take zuwa yanzu kamar kwana ɗaya kamar yau ake juma'a gobe a ƙara juma'a ka duba yadda wata yake zuwa to ka duba yadda shekara yanzu an jima kaɗan za ka ji ana azumi zara wata shida an jima sai ka ji ana sarki musulmi ya ce a duba wuta an jima sai ka jana cewa za a soma azumi an jima sai ka jana cewa gobe sallah an jima sai ka jana babbar sallah haka ake an sake wata shekara to kaga dai dan adam yana tunani ko ma shekara na aka diba ma ba za su kare ba ba haka za su zo ba su kare fashe nan dole ne mutum ya ya shiga taitayinsa Allah shirya da mu na'am na'am wa alaikum assalam to na farko dai wannan bayani ana da yin sa amma dai ba shi bane gaskiya cewa in an matsa wajen aure shi zai sa kama a daina saki ba shi zai sa wato zamantakewan auren 'ya'ya suna da alaƙa ta ƙudda ƙudda zamantakewan auren iyaye Allah ta kun gane zamantakewan auren 'ya'ya suna da alaƙa ta kudda kudda zamantakewan auren iyaye ai ka'ida ce ta islam kamata dini ta za kamata zura uta hasu ko bi nafsir kilin da zai ta kilu bihi tukal abinda ka shuka shi za ka girba matarka da ka aura yar wani ne iya tana da iyaye tana da ƙannu sai yadda ka daure ka yi haƙuri da ita haka yarka da za a aure ta za a daure a haƙuri da ita an gane idan ka ƙi haƙuri kai kana da hali ko tafi gidanku ta tafi kai mata ka za a ce tafi gidanku dan uban matarka da ya yi baƙin ciki an koro yarsa kai ma ka yi baƙin ciki an koro yarka shi yasa abin yana da bayani ne da yawa amma wannan ba zai sa wai to yanzu idan ma ba a san su sauƙaƙa nan ba ai bala'i ne za a tara ta akwai fa yara da yawa akwai 'yan mata na akwai 'yan mata masu tasowa kuma su 'yan matan abinda ake tura musu a ƙwaƙwalwa ƙara ƙaruwa yake ba raguwa ba saboda waɗannan 'yan yan wasan kwaikwayon sun cuce mu an yi aiki da su sun mana barna ko suna kai da sai kawai uba ya duba mijin da ya dace da yarsa kawai sai ya daura masa aure ta je gidan mijin shi kenan salamu alaikum yanzu fa fa hasali ma abinda musulunci ya sa a ringa yi shi sai aka mai da shi kamar shine abin kunya ai musulunci abin da ya sani shine iyaye suke nema ƴaƴan su mata mutum zai duba ya ce kai zo ka aure ƴata amma mu a al'adar mu sai zama abin kunya na kama abin wulaƙanci kuma duk ake shaɗa ne saboda su kuma na da su ba duniya suke tunani ba lahira shi yana da ya yanda yake dubawa ne zai aure ta su shiga aljanna shi matsalarsa kenan wane ne zai aure ta su bauta wa Allah ta tsaye da sallah ta bi Allah ta dan kwanakin ta kawai a samu aljanna shi abin da yake dubawa kenan yanzu fa nera ko nera da babu babba babu yaro babu karami ana ba mu labarin wata tsohuwa wai tana da jika sai aka ce mata za a zo a gaishe ta ce waye ne wanda mai neman jikarta ce aiki mai yake aka ce mata almajiri almajiri shi ne da jikar ta zo ta ce yanzu ke ki rasa wanda za ki kawo mana sai almajiri shi ne yaron ta ce baba yana da mota ba ta ce ayya ba ki ce mun malami ne ashe wai wai ashe kuskure aka yi aka ce mata ai sai ta ce mata malami ne kaji malami shine mai mota mara mota shine almajiri to eh da haka duk tunani ya zama an riga an burkita shi sai dai Allah yadda kuma ake daura aure noma daura aure ake mutum biyar mutum goma sun isa daman waliyai ne da shaidu za ka gani ba sai an wahala ba an ɗaura kuma ya ɗau za ka ga abin da za a rage na kashe-kashe yana da yawa da sai a yi wani abu da shi na la'ala su yanzu 'yan mata an kai wannan wa'azin ba sa so sau da kowa ta ƙulla irin abin da za a irin anko da za a yi a bikinta da yadda za ta ga har mawaƙi daga Nijar za ta kira duk sun shirya na? to har yanzu ana kama na amma shi ne bai da kunya kaji wanda ya da taɓa ƙari ne ƙwa'ani za ta ja sai ce mai shi za ta ci ai za ta ka san barista ka san wasu mutanen wato jahilci ya yi yawa na taɓa ba ku labari a nan garin a nan garin nan garin abuja a nan mai tama ya kwana biyu ne wani ya ɗauki malami a gidansa da yake yana yawan tafiya ƙasan waje malami yana zuwa yana koyar da yaransa a garejin mota galibi baya nan sai mata gida wata rana aka yi rashin sa'a ko zan ce aka yi sa'a ya zo yana gari yana zaune yana hutawa da yadda labiya a falo ga windo daman ta cikin gareji sai ya ji yara na karatu sai ya saurara sai ya ji yaran suna wailun li kulli humazatin lumaza a kawai sai ya taso daga falo ya fito a guje wai ya je ce wa malamin malam me haka malamin ma ya rube ya rasa me yake menene yana me haka wai yaya za ka marmin da yara malamai wai kai da aka ɗauke ka ka koya musu karatun sallah kaji daga wani lukulli ne zai zama malami eh ya wuce alamtara kai ba zo shi karatun zalla ina ga ya san kula uzu na kuma wanda karkace ba hauje musulmi ba ba wai wani daban ba saboda kawai yayi da dan boko sai zu wannan shine in ya zama shugaba sai ku ta murna ce an ba musulmi ai abin da ai matsalar da ake ta fama da shi kenan shine in ya samu mukami sai ku ta murna ai musulmi ne tunda ai wani wanda ba musulmi ba ya fi shi sanin musulunci wannan dan ya san cewa dan an kai wani lukulli ba shine an zama malami wato kawai shi bai sanya shi zama malami saboda ba za samu kuɗi ba shi ne dai magana na? a'a ake shirin ne ne Allah Allah ya sauke sallu ala nabi kari a NDA Allah madaukakin sarki ya tsare shi Allah ya dawo da shi lafiya duk irin waɗannan abin da ake Allah ya tsare musu kuma wanda suka shiga ciki Allah madaukakin sarki ya fitar da su na gaskiya Jos Allah madaukake sarki ya bamu zaman lafiya Allah ya bamu zaman lafiya da sauran garuruwa suna nan garuruwan da yawa sai addu'a eh kasan gabaki ɗaya take bukatan addu'a Allah madaukakin sarki ka zaunar da mu lafiya Allah madaukakin sarki ka zaunar da Najeriya lafiya eh kasashen da suke ba ma Najeriya ba sauran kasashen duniya ma duka Allah ka bamu lafiya Allah ka bamu gama lafiya karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim nuzul alaihim waladdallin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah